Yawwa, bismillahi rahmani rahim. Na ilal ƙin ne ko?
Ya ramatana karkashin alhafa wa salam.
A nan cikin shi ne ko? Mhm, tabbata. Ya ce wa rawahu ibn Ishaq ibn Ishaq ya rawaito shi daga ibn Shihab daga Sa'id ibn al-Musayyib daga Urwata da Urwa ibn Zubair da Abubakar ibn Sulaym ibn Sulaiman ibn Abi Hasma yace kullun qad haddathani bi zalika kowannen su ya bani hadisi da wannan sun ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace salla bin nasi az-zuhra yayi salla az-zuhr da mutane fa sallama min raka'atayn ya sallamce daga raka'a biyu wa zakara al-hadisi ya ambaci hadisi wa qala fihi zuhuri zuhuri yake cewa wa lam yukhbirni rajulun minhum anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajada sajadatay sahau babu wanda ya bani labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujudu sahau da akai wannan fa kana ibn shahab yaqul ibn shahab yana cewa za a rafa rajul ma yabni min salatihi idan mutum ya san abin da zai gini akan sallar shi fa atamma ha ya cika fa laysa alayhi sajdata sahau bai da sujada bi na rabkanuwa li hadha hadisi saboda wannan hadisi kaga kenan ya gina hukuncin kalkashin kuskuren da yake dauke da shi wanda shi kuma ba haka bane cewa annabi bai ba sujudu sahau ya tabbata annabi sallallahu alaihi yayi sujudu sahau a ciki amma nan gurin zuhuri da ibn shahab da yayi wahami a cikin shi ya kuskure to kuma sai gina wani hukunci akan shi ce shine cewa wanda ya san abin da ya rage ba mai shakku ba mai shakku shi hadisin shi da ba wanda ya san abin da ya rage bi ya sallame daga bi ne kuma sai tana cewa a ashe bi ta mashi saura ba shakku ya tashi ya ci ko to ba wata sujudu sahau tahiyya shi akan wannan kuskuren ibn jurayj yake cewa haddasani ibn shihab an abi bakar ibn sulaiman ibn abi hasma wa abi salmata ibn abdurrahman amman yanfa'ani ne a yaqna ani bi hadisihi wanda ke gamsuwa da hadisin shi annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallah raka'atayn fi salati zuhur yayi sallah raka'a bi cikin sallah az-zuhr ko al-asr fa qala lahu zushimalaini sai zushimalaini yace mishi ibn amri ya rasulallah ya ma'aikin Allah a kasuratu sala shin an takaice sallah ne amna sita ko kayan mantuwa zakar alhadis sai ya ambaci hadisin yadda ya zo har karshe ya ce wa rawahu ma'amar ma'amar ne ya rato shi daga ibn shihab daga abi salamata bin abdurrahman daga abi bakar bin abi suleiman bin abi hasma daga abi huraira ya ce wa haza iddirabun azimun min ibn shahab wannan iddirabi ne kai kawo ne mai yawa daga ibn shahab cikin hadisin zuliyadaini zuliyadaini ne ba zushimalaini ba akwai zushimalaini muslim ibn al-hajjaj cikin littafin shi at-tamyiz wani dan karami ne ana lissafa shi cikin kutubul ilal sassafahat ne yan kadan musu da yawa ya ce kaul ibn shahab hadar ibn shahab an cewa annabi sallallahu alaihi bai yi sujudu sahau ba cikin hadisin zuliyadaini bai ba sujudu sawa ce khada'un wa galadun kuskure ne kuma galadi ne yayi wa qad sabata anin nabi sallallahu alaihi annahu sajada sajadatai sahau zalikal yau ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujudu sahau a ran nan da aka yi wannan abu min ahadisi siqat daga cikin hadisai na amintattun mutane daga ciki akwai ibnu sirina da waninsu abu umar ibn abdulbar yake cewa la a'lamu ahadan min ahli al-ilm wal hadith wal musannifin fihi awwala ala hadith ibn shafi qissat zilyadain yace ban san ba ko mutum ɗaya daga cikin malamai da malaman hadisi masu adalci musannifin ne masu wallafa littahi wanda ya koma zuwa ga hadisin zuhuri a cikin wannan kisa ta zilyadain kowa ya bar hadisin zuli ruwaya ibn shahab az-zuhuri lidirabihi fihi dan yayi idirabi a cikin shi wa annahu lam yutimma lahu isnadan wala matanan bai cika sanadin hadisin ba bai cika matanin shi ba yace wa in kana imaman aziman fi hadha sha'an duk da liman ne shugaba ne babba a cikin wannan sha'anin ibn shahab az-zuhri malamin malik wanda yana daga cikin manya-manyan duwatsu ne cikin ilimin hadisi yace fal galadu la yasalamu minhu ahad galadi ba mai kuskutsa daga gare shi wal kamalu laysa li makhluq kamala ba ta kowa bace babu ga halitta ta Allah ce wa kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yutrak duka wannan magana ibn abdul bar ce mai at-tamhid yace kowa ana amsan magana shi kuma ana barinta illan nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi mai tsira da amincin Allah wannan ibn abu umar ibn abdul bar wallafa wallafan shi suna da muhimmanci sosai cikin ilimin hadisi musamman at-tamhid lima fil muwaddamin al-ma'ani wal asanid na sauke shi da jimawa yana da mujallar goma ne sosai ya zuba ilimi cikin shi sharhin muwadda ne sharhin ya ce in falaisa ƙaulu ibn shahab innahu al-maqtulu yawm badar eh hujja hada ibn shahab da yace shine wanda aka kashe ranar badar babu hujja a ciki li'annahu qad tabayyana galaduhu fi zalik galadin shi ya bayyana a cikin wannan Mm, ba zu shimalaini bane kuma ba shi bane aka kashe ranar badar kuma ba hadisin an yi sujudu sahau a cikin shi ba ba a yi ba na'am, na biyu kenan wannan ya kawo misali ne na wasu daga cikin jigajigai na'am, wanda ana samun galatsi da kuskure da wahami cikin hadisin su da tuntuɓe mm, duk da sun kai matuƙa su ne ƙarshen hujja a cikin ilimin hadisi mm, saniyan na biyu sufyanu sauri ibnu abi hatim ya ambata cewa ya tambayi baban shi da abi zur'a game da hadisin da sufyanu sauri ya rawaito shi daga abi zinad daga almuraki ibnu saifi daga hanzalatul katib kala yace lamma kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd magazihi mm, yayin da annabi ya huta cikin wasu daga yaƙe-yaƙen shi nazara ila mar'atin maqtula ya kalli wata mace wadda an kashe ta fa qala sai ce ma kanat hazihi tuqatil wannan ai bata kasance tana yaƙi ba mm, fa naha an qatilin nisa'i wal wildan sai ya hani game da kisan mata da yara mm, qala sai ce qala abi wa abi zur'a babana da abu zur'a suka ce haza khada'un wannan kuskure ne mm, yuqalu ana cewa inna haza min wahami sauri wannan yana da cikin wahami na sufyanu sauri inna ma huwa al-muraqi ibn sayfi muraqi ibn sayfi ne daga kakan shi mm, rayyah ibn rabi'i akhi hanzala daga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ka ga nan gurin na'am, kuskure cikin sanadi suke ne ba cikin matani ba matani.
kuskure ne cikin sanadi nan gurin muraqi Mm, ibn sayfi daga gare shi ne na aka samu kusan ce an hanzala ko na'am, nan cewa an hanzala Hanzala.
katib na'am, daga muraqi as ibn sayfi na'am, daga hanzala katib na'am, kuskure ne mhm, daidai kin in ji abu zur'a da abu hatim Mm.
suka ce shine daga muraki ibn saifi daga kakan shi mm, kakan shi shine rayah ibn rabi na'am, dan uwan hanzala na'am, daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba hanzala bai rawaito ko dan uwan hanzala ne kakan shi ya rawaito hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam mm, yace kaza ya ruhi mugira ibn abdurrahman suka ce haka mugira dan abdurrahman yake rawaito shi da ziyad ibn sa'ad da abdurrahman ibn abi zinad mm, Kala abi babana ya ce wa sahihu haza sahihi shi ta ce wannan ruwa na'am, wacce kuskure ne mm, nan sanadi suke magana amma matani ya inganta da ta hanyar daban mm, ya ganin bayanin illa ne wadda bata cutarwa kawai illa iyaka an ka tashi ruwaya ko kawa hujja mm, ka bar wannan sanadin ka ɗauki wannan shine lahiyayya Mm.
na'am, wa naqala ibn majah ibn majah ya nakalto daga ibn abi shayba faɗi cewa yukhdi fihi sauri yace sauri yayi kuskure ana cikin wannan hadisin bukhari Allah mishi rahama bayan ya ambaci sabani mm, yace wa qala sauri an abi zinadi an muraqi an hanzala yace wa haza wahamun na'am, wannan wahami ne inji Mm.
bukhari na'am, tirmizi shi ma bayan ya ce haza hadisu sufyanu haza khada hadisin sufyan wannan kuskure ne inna ma huwa anil muraqqi anil rabah rabah ne can miki jariya raba, rabah rabah bin rabi na riya, yawwa kuskuren daga can ne ina ga akhi hanzala al-katib dan uwan hanzala al-katib haka zarawahu gairu wahidu an abi zinat mm, wa sa'altu muhammadan na tambaye muhammad yana nihin al-imam al-bukhari na'am, cikin ilal shi yana da yawan tambayoyi ga mm, al-Imam al-Bukhari na'am, an hazal hadisi gami da wannan hadisi fa qala sai yace rabahu ibn rabi wa man qala rabahu ibn rabi huwa wahamun yace kuskure ne mm, wanda yace yawa rayya kaga daidai in mm, kenan yace rabah yaji Bukhari yace ma al-Imam Tirmizi mm, kenan tambayar da Tirmizi yamma al-Imam al-Bukhari nan gami da sunan shi rabah in ba magana da ta shahi sani na'am, rabahu bin rabi yake ce wanda yake cewa rayya bin rabi kuskure ne wahami ne na'am, nan tambayar bukhari a ina ne hada mm, mujal safa mujal ganabi mm, a tarihul kabir mm,
a nan gurin bukhari ya zuba ilimin hadisi mm, abin da ya shahi ilal da kurakuran magabata da wannan na'am.
komi ya hada da jarhu ta'dil abu isa tirmizi Littafi guda ne malam.
hmm?
Eh, sai in ga tarihul Hausa da kuma a duka yake da Agamemnon duka yake da a daban littafi ne daban-daban daban-daban. su.
yayi a tarihul kabir yayi a tarihul sagir yayi a tarihul ausat Aha, na'am, na'am.
abu isa yake cewa a rabahu bin rabi wa asahu a kira shi da rabahu bin rabi ba rayyah ba shi yahi inganci dan ya ji ga malamin shi can ya mishi bayani Mm, wa qadarawa ba'adu walidu rabah gairu haza an jaddihi mm, ya ce wasu daga cikin ɗiyan raba sun rawaito shi Mm, wannan ba daga kakan shi ba mm, wa ƙala yake cewa riyah bin rabi ya ce wa haka za ƙala ali bin al-madini riyah mm, ali bin al-madini shi kuma riyah ma yake kiran shi na'am.
Dahawi yake cewa wala na alamu ahadan ta ba a sauri ala ruwayatihi kazalik Mm, ban san ba wani daga cikin malaman wanda ya muta ba ya bu sauri akan wannan kuskure nashi a cikin wannan mm, Hmm.
asalin a can asalin kuskuren da ya yi shi ba na'am, mm, na'am. That's it.
Hmm, ya isa kenan. misalai ne duka yake kawowa don ya nuna cewa Mm, kuskure ba mai kubuta daga gare shi mm, na'am.
kenan wannan na ɗau misalin mutum biyu gaba kawai sai ku ajiye wani- wata wannan daban Hmm, sauran wannan ya ku karanta shi kawai.
Mhm, daga han na'am.
malik manan gurin kaga Malik.
Hmm. Ya bari mu ga inda inda Malik din yayi.
Mhm,
Kala Abu Muhammad ibn Abi Hatim ibn Abi Hatim kenan ce su ila Abu Zur'a an hadis Malik an Zuhri an Ali ibn al-Husayn an Umar ibn Usman ibn Affan an Usama ibn Zaid anna Rasulullah la yarisul muslimu al-kafir. Abu Zur'a yace ar-ruwatu yaquluna amri wa Malik yaqulu Umar ibn Usman.
mm, قال أبو محمد أما الرواة الذين قالوا أمر بن عثمان فسفيان بن أيينة ويونس بن يزيد عن الزهري mm, su wannan suka ce Amr bin Usman mm.
sabanin Malik da yake cewa Umar bin Usman Umar ba Amr ba kawai kuskuren suna ne na Suna ne.
Ibn Abi Hatim ya ambata daga Ali bin al-Madini ke cewa naji Yahya ibn Sa'id yana cewa Malik cikin hadisin Shu'ba daga Ali bin Hussein daga Umar bin Usman Mm, yana nihin daga Usama bin Zaid mm, daga annabi sallallahu alaihi wasallam rasul muslimul kafir mm, ya haibu na sa'id ya ce fa qultu li malik na ce ma malik amr bin usman fa aba an yarji'a ya ki ya komo na ce mishi amr bin usman yake bai ba umar bin usman ba sai malik ya ki yi taraju'i mm, kenan itikadin shi haka ne na'am.
kala sai ce kada kana li usman bin yuqalu lahu umar hazihi daruhu yace yana da da da ake ce mishi umar ga ma gidan shi nan Mm, idan ka ga malik ya nuna yana da hujja mai na'am, kwari na'am, Mm.
mm,
ibn abdulbar ya ce shafi'i da ya hayar al sun kasance suna muraja'an malik cikin wannan hadisin amma ya ke ya ke goye taraju iya dake dake akan abin da yake don saboda yana da na'am.
ya tayi akan hakika ne shi ko da kuskure ne wani lokaci ba dan ko ya kiya ba Mm, don yana ganin kawai shi haka yake a yakinin shi yana da tabbas haka na'am.
Mm, ibn abdulbar yake cewa malik la yukadu yuqasu bihi ghayruhu hibzan wa itqana Na'am.
Malik ba a kusan ma kiyasta shi da wani shi a wajen harda da wajen kyautata hadisi Mm, sai ce lakin na galadu la yasalu minhu ahad sai dai kuskure babu wanda ke kubuta da gare shi mm, wa ahlul hadisi abuna an yakunu hay hazal isnad illa amr malaman hadisi duk sun kiya cikin sanadin nan ba wanda ya yarda kawai sai dai ya kasance daga amr ne ba umar ba mm, kenan da an saba ma malik akan wannan mm, Ali ibn al-Madini ce daga Sufyan ibn Uyayna yace innahu yana cewa Malik yana cewa cikin hadisin shi la Rasul Muslim yana cewa Umar ibn Usman mm, Sufyan yake cewa na ji shi daga Zuhuri na ji shi ba so ɗaya ba so biyu ba mm, kuma na bibiye shi daga wajen shi yana ce mana Amr ibn Sufyan kenan malamin su da shi da Malik din mm, sannan Ibn Abdul Bar yake cewa man taba Ibn Uyayna ala qawli wanda suka bi Ibn Uyayna akan magana shi cewa Amr ibn Usman ne akwai Ma'amar da Ibn Jurayj da Uqayl da Yunus bin Yazid al-Aili da Shu'aib ibn Abi Hamza da Auza'i da jama'a da dama mm, aula an yusallama laha su suka yi cancanta a sallama musu na'am.
gami da Malik kaga shi dan malikiya ne amma da ke Ba su ta adalci kalilanci ba.
kawai ma'aunansa da takalidanci abin da ya shahi So, sha'anin ilimi there we go.
ibn abdulbar yana cikin 'yan malikiyar da suke da adalci ko da ya da wata matsalar da Na'am.
'yan malikiya ba su da hujja su yi bayani kawai ce abin da ya fi dacewa shine kaza nan gurin malamanmu na malikiya sun yi kuskure Na'am. Mun je mun karanta wannan Mhm.
mulahaza ba.
a wannan mulahazoji ko Zai ɗauki misali ne.
Mhm.
Mm,
a nan hadisi ne ko mm, yawa hadisin akwai hadisin yake cewa ya ruddu alayya yawmal qiyama rahadu min ashabi da dama jama'a da dama daga cikin sahabbai na za su gangaro zauwa gare ni yace fa ya'aluna alal haudi fa aqulu sai a sanya su cikin ha- wannan tabkin alkausara fa aqulu sai in ce ya rabbi ashabi ya Allah a fa ka fa yuhiluna ne wannan ba fa yaj'aluna bane wannan jimin ina ga babu babu shi fa yuhiluna ne sai a kautar da su gami da tabkin alkausara amma sai bari mun gama ina wata yan bincika shi fa aqulu sai in ce ya rabbi ashabi ya Allah sahabbaina qala dara qudni rahimahullah yake cewa akhraj al-bukhari bukhari ya huddo aidan daga humayd ibn abi shabib daga baban shi daga yunus daga zuhuri daga sa'id daga abi huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yarudu alayya al-khawd rahadun fa aqulu ashabi hay ammaci hadisi wa ana ahmad ibn salih daga ibn wahab daga yunus daga zuhuri daga sa'id daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wala mai kula an abi huraira bai ce ba daga abi huraira kala sai ce wa khalafa yunus jama'atun minhum yunus ya saba ma jama'a daga cikinsu wanda rawahu an zuhuri ya rauto shi daga shine yunus bin yazid al-aili daga wani mutum daga abi huraira walau kana an ibn al-musayyib lam yakun anhu anhu zuhur yace da daga ibn al-musayyib ne ba zai kasance ba daga zuhuri wala sarraha bihi da ya bayyana kyarara wallahu a'lam yace wa rawahu shu'aib shu'aib ya rawaito shi da aqil daga zuhuri kala yake cewa kana abu huraira yuhaddisu mursalan abu huraira ya kasance yana ba da hadisin shi a matsayin mursali wa kala abdullahi ibn salim nan gurin kamar sahabi mu yana da cikin kenan mursalin sahaba wanda sahabi ya ce wani sahabi ya bani labari daga annabi alaihi salatu wasalam ya shi ma yana da bambanci mursal ne amma yana da bambanci da mursal wanda tabi'i yayi shi na tabi'i da a yi bincike yana cikin nau'i na mai rauni amma shi na sahabi bai da rauni dan sahaba dukkan su adalai ne abdullahi bin salim yake cewa daga zabidi daga zuhuri daga abi ja'far muhammad bin ali daga ubaidullahi bin abi rafi daga abi huraira ce wa lam yutaba yunus ala sa'id ba ai mutaba a yunus ba wajen ruwaya hadisin nan akan daga sa'id wa ka taswirul lihaza suranta wannan audahu ma zikira anil hawtali zai bayyana abin da aka ambata ya fito hili nan gurin na farko ahmad bin shabib Ahmad bin Shabib daga Shabib daga Yunus daga Zuhuri daga Sa'id daga Abi Huraira daga Annabi sallallahu Na biyu kuma ɗariƙa ta biyu Ahmad bin Salih daga Ibn Wahab daga Yunus daga Zuhuri daga Sa'id daga sahabban Annabi alaihi salatu wasalam daga Annabi sallallahu Na uku kuma Ma'amar daga Zuhuri wannan wannan hanya ta uku kenan ita ce na ma'amar daga zuhuri kawai daga wani mutum daga abi huraira na hudu kuma shu'aib da akil dukkan su su suna rawaito shi ne daga wani mutum daga zuhuri daga daga zuhuri daga wani mutum daga abi huraira yake ba da hadisin hanya ta biyar abdullahi bin salim daga zabidi daga zuhuri daga abi ja'far muhammad bin ali bin abdullahi bin abi rafi daga abi huraira daga Muhammad bin Ziyad daga Abi Huraira marfu'i kenan ya bashi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam nan gurin yace annaziru ila hazihi turuq wanda yake kallo ga wannan dariƙoƙi min raqamil awwal ila al-khamis daga ta ɗaya zuwa ta biyar yara anna madarul hadisi fiha an zuhuri ala zuhuri zai ga makewayar hadisin gaba ɗaya akan zuhuri ne dan duk in an samu sabani irin wannan kewaya za a samu mahuwa madarul hadis kaga shi yasa nan ya samu kashi a ja duka don kasancewa shine madarul hadis in a ko ina dai ta kowace hanyar dai ta kan zuhuri yake biyarwa ko da wanda suka rawaito kahin zauwa gare shi sun sassaba amma dai wanda za a tike a gare shi shine zuhuri kuma ko da daga gare shi abin da ya yi gaba an samu wani sabani shine dai madarul hadis to sai an ayyana shi daɗa yin su an ayyana man huwa madarul hadis daɗa ake samun ina kuskure yake ni cewa ala haza mikinu na an rattiba hazihi duruk bi dariqa ukhra wa hiya awdahu fatakunu kattali marattaba su da wata dariqa wadda tahi shine kamar haka nan gurin ga zuhuri wanda shine madarul hadis din dariqa ta farko ahmad bin shabib daga shabib daga yunus kenan daga baban shi daga yunus zuwa zuhuri nan ku ahmad bin salih daga ibn wahab daga Yunus shi ma zuwa Zuhuri na'am sai kuma Ma'amar an Zuhuri mm, sai kuma Shu'aibu da Aqil su ma an Zuhuri mm, sai Abdullahi ibn Salim daga Zabiri su ma zuwa ga Zuhuri mm, Zuhurin dada kuma shi daga gare shi abin da ya sama gare shi ake rawaito shi daga Sa'id daga Abi Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu- na'am Eh, na biyu kuma daga sa'id daga wani daga sahabban annabi sallallahu daga annabi sallallahu kenan kaga nan ba a ayyana ba wane ne ayyana sallallahu- sabanin ta farko kuma duka dai zuhuri daga sa'id ne mm, ya rawaito shi ta biyu kuma daga wani mutum daga abi huraira mm, kenan kaga nan gurin kuma ya sayo wani mutum na'am daga abi huraira mm, sai kuma nan na gaba kana abu huraira ya haddisa abu huraira na ba da hadisi mm, sai kuma nan gurin daga ya rawaito shi daga abi ja'far daga ubaidullahi daga abi huraira kenan kaga nan ya samu wasiɗa mm, habbi ma kafin ya kai zuwa ga abi huraira na'am fannaziru yara anna huna ba'd al-ikhtilafati ala zuhuri mm, wanda ya duba anan zai ga wasu daga cikin kura sabawa sabani da aka samu daga zuhuri mm, ahaduha na farko anna zuhuri rawahu an sa'id an abi huraira mm, zuhuri ya rawaito shi daga sa'id daga abi huraira na'am na biyu an musanya abi huraira da wani cewa wani daga cikin sahabban annabi sosai kaga nan ba a ayyana ba mm, an kashe mubham na'am
na uku ibdalu sa'id bi rajulun an abi huraira aka sauya sa'id aka ce daga wani mutum mm, daga wani mutum kenan kaga nan an sa'id nan ku aka ce an rajulun an abi huraira aka sauya sa'id na'am aka ce wani mutum alihi mm, hanya ta hudu isqatu sa'id min sanad jumla mm, aka sarayar da sa'id kin ma gaba ɗaya daga cikin hanya kaga kawai kana abu huraira babu sa'id mm, na'am sai ta gaba ita ce wannan kuma ita ma aka sauya sa'id aka ce mm, an ambaci mutum biyu wasu da daga zuhuri mm, abi huraira madadin sa'id mm, kenan wannan hanya ta ƙarshe yake ne na'am Mm.
assalamu alaikum yawa mm, in ga yayi ba kai ne.
yana yana da Mm, yana da yawa bayanin illa ya ba karamin aiki ba hadisi ɗaya ka gana ɓata lokaci sosai a kan shi mm,
wani gurin ya sa ibn abi hatim da su na'am dara kudini suka shiga wani gurin sai ka ga a hadisi ɗaya nazarin shi ma ke ka kwana biyu kana yin shi akan wannan ɗin shi bayyana illar shi insha Allah
Hmm, kaɗawa da mutane ai sun kashe kansu a a ga hidima